أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farkon godiya ta ƙara tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komi wanda cikin kaddara wasa ne da ba mu ikon sake saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na addafi wa dawa na al'imam ibn qayyim alaihi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata inda malam ya ɗauko bayani dangance da amfanin addu'a game da magunguna game da magani game da cutuka akwai amfanin addu'a game da cututtuka a wani irin amfani addu'a take da game da cututtukan da suke sa mutum ko game da bala'in ibtilai ibtilai da suke sa mutum malam ya yi bayani cewa addu'a tare da ibtilai tana da matsayi guda uku matsayi na farko ya ce in ma ya zamanto addu'a ya yi ɗaurin wannan bala'i ta wani lokaci sai samu ya ture wannan bala'i ko kuma matsayi na biyu ya zamanto wannan addu'a shi ne yana yana da shi ne mafi yawan daga wannan bala'i kenan bala'in ya zamanto ya fi ya fi shi ƙarfi ga wannan lokacin wannan bala'in sai ya samu bawa sai ji me ake cewa da sauran wannan addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa mishi wannan bala'in a matsayi na uku shine ko ya zamanto da addu'ar da bala'in kowanne ya ƙarfi a lokacin nan kuma za su yi mukawama kowanne ya hana ɗaya ya hana ɗaya ya amfani shi ma'ana ita addu'a ta hana wannan bala'in cutar da wannan bawa shi zama shi ma bala'in ya hana addu'a ya yi tasiri akan wannan bala'i yau za mu tashi wani fasali malik cewa fasulu wannan fasali ne zai yi bayani a afwan mun yi wannan fasalin ko aminci al'ilha'i fi du'a biyu shi ne mala yake cewa fasulun wannan fasali ne zai yi bayani mala yake cewa al'ilha'i fi du'a au al'ilha'i fi du'a shi ne aka ce al'ilha na cewa na cewa game da addu'a na cewa game da addu'a kamar yadda muka yi bayani ko kamar yadda malai ya koro bayani jiya addu'a ma ita kan tana son nacewa dole sai an samu mutum ya tabbata akan wannan addu'a ko akan abin da yake tsana wani lokaci da ganin tasirin wannan addu'a malai yake cewa min anfa'il adi wa min anfa'i al adwiyati al ilhahi fi du'a malai yake cewa yana daga mafi amfanin magani shine al'ilhari fi du'a shine nacewa game da addu'a ma'ana mutum ya tabbata ya tubaci ya tabbata akan yin addu'a ذلك توقد روى ابن ماجه في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يكتب عليه وذلك cewa a cikin wannan hadisi na Abu Hurairah duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi ga shi wannan mutumin mun gani kamar yadda jiya muka ce Allah subhanahu wataala shi ba irin na mutane ba shi Allah so yake aboke shi bal ma kamar yadda Allah yake faɗi in ba dan addu'a ma da ake aida bi ma kula da mutane ba kul ma ya abudikum rabbi laula du'a'ukum sannan Allah ya yi alƙawari cewa ma wanda ba su roƙa shi ko wanda suke girman kai gaban roƙe shi gaban roƙon shi suke ga su sun kai Allah ya to wannan saye dukulu na jahannama da shi to da wannan ke nuna muhimmancin addu'a sannan kuma ƙarshe shi ne tabbata naji akan wannan addu'a mutum idan ya sayo wani gaba yana addu'a yana addu'a yana addu'a to lalle wannan zai ga tasirin wannan abu shi sa mala yace yana daga mafi amfanin maganinnika game da kowace irin cuta ko kowane irin kowane irin bala'i ne ya samu mutum shine ya ya ya ya tabbata yayi naci wajen yin addu'a wani ma wani wani malami ya cewa yake cewa aljibdu yudni kullu amrin shasirin wal jibdu yamfa kullu babin mughla yake cewa kokari yana kusanto da duk wani al'amari da yake nesa sai ka gani yau wani abu yana yana nesa gare ka to amma a lokacin kokarin da kake sai ka gani an samu wannan abu yau an waye gari ka same shi shi sa malamin wanda suke magana akan akan yaki cewa mauhiba ko kuma akan wani arziki da Allah ke bada suke cewa akwai akwai abin da muktasab wanda kawai shi a akwai abin da afa da ya ke cewa wanda shi Allah subhanahu wataala ya riga ya yi mutum a haka ko haka Allah ya tsare shi da ganewa shi ko kuma da arzikin shi amma kuma akwai abin da iktisaba shi yake neman shi yake mutum da zai tashi ya nema to kuma ne tashi yana nema a wannan kokarin da yake Allah subhanahu wataala zai zai taimake shi ya samu wannan abu to shine malam ya kawo wannan hadisin na Abi Hurairah manzo Allah ke cewa man lam yas'alillah yakdhub alayhi duk wanda baya roƙon Allah to Allah subhanahu wataala yana fushi gare shi wannan dan ya nuna mana muhimmancin addu'a muhimmancin abinci Allah tunda ma ka ga sabanin mutum wanda shi ka roƙe shi ne zai fushi shi kuma Allah in ka roƙe shi shine in baka roƙe shi ba ko shi ne zai shi ne zai fushi shi yasa Allah ya cewa kaga dukkan mutane ga baki ɗayan su to mabukata ne a gare shi yayin nasu an tumul fuqara'u ila Allah dukkan ko mabukata ne zuwa ga Allah da haka kuma Allah shi akwai abun abu akwai abun roƙo akwai abun tambaya duk abin da ka tambaya ko baka za a yi Allah ke ta wa in min shay'in illa indana khaza'inu babu wani abu da ka sani a duniya to mu a wajen mu Allah ce akwai taskashi kasan ka ya ce taska to kenan abin da baya karuwa to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحدا مع الدعاء أحد cikin littafi na al'imamu hakim ibn al-qayyim yana kan wannan littafi da as-sahih mustadrak to gaskiya abin da yake a wajen malaman hadisi malaman hadisi na ganin cewa yana da gaskaki a kirayi wasu littafai wanda ba bukari da muslim ba ko kuma littafin da ba yi su da sunan sihahu ba a kiraye su da siha kaga ba bukari ba ba muslim ba ba sahihi ibn ibn khuzaima ba ba sahihi ibn khuzaima sahihi ibn hibban to in ba wa'annan ba suna ganin cewa a kiraye littafi da as-sahih to wannan su kisa kisa imam su yake cewa tasahala allazi alaiha atlaqa sahihatan ai duk wanda ya kira wannan littafai as-sahih as-sahih to gaskiya akwai tasahulanci saboda su littafan ba littafi bane sahihai mana hadisan da da suke cikin su ko kuma wanda suke wani littafan ba sun yi shi wani akan tsarin na sahabu a kawai sun yi shi ne akan tsarin littafan hadisi zai iya kawo hadisi mai ingantacce zai iya kawo hadisi hasan zai iya kawo hadisi mai rauni bal ma zai iya kawo hadisi mawdu'i to kuma a cikin usulul fiqh akwai hadisi mawdu'i har akwai hadisi mawdu'ai ba dan shi ma hakim malai suna ganin mana daga cikin masu samulanci masu sassauci wajen ya ke cewa inganta hadisi sai ga hadisi da rauni rauni shi ma ya ce mushi wa ya ce mushi sahih to shi sa wasu ke ganin in in in hakim ma inganta hadisi shi kadai in ba a samu wani ya goya mushi baya wato ba a dogaro kai sai akan wannan ingancin da ke an je an ƙara rubuci an gani to da haka gaskiya kenan wannan littafin ba a ce mushi ba a sahih amma al-imam ibn qayyim yana ce mishi asahi kuma kafin shi ma an samu malaman da suka yi bilakin asahi a kan wasu littafai wanda ba ba ba ba ba sahihai ba kamar irin su sunan abi dawud irin su sunan tirmidhi an samu wanda suka yi bilakin cewa sahihi tirmidhi ko sahihi abi dawud maliki da mazala maliki cewa a cikin littafi na al-imam hakim daga hadisi na Anas dan Malik manzo Allah ke cewa la ta'jizu fi du'a kada ku gajiya wajen yin addu'a فإنه لا يهلك أهل لا يهلك مع مع الدعاء أحد مذلك cewa lallai da al'amari yake babu wani sai wanda zai halaka tare da addu'a mana in dai kana yin addu'a to ba yanda za a yi ta halaka ma'ana ba wai mutum ba ya mutu ba ko kuma a'a wani abu dai ba ya zo ba ya mutu da shi ba wani abu da zo ya ba wani abu da zai zo na wani bala'i ko wani tashin hankali ya rutsa da kai in dai kana wannan addu'a kuma ka tabbata akan wannan addu'a to lallai insha Allah za ka sha kai za ka fita daga cikin wannan abu duk abin da ya zo ya same ka za ka tsallake shi to shine abin da hadisi yake yi ba wai hadisin yana nihin cewa ba a ba hadisin yana nihin cewa ba ba wa mutum ba ya hallaka ba ko ba ya mutum yana yin addu'a a ba wa wanda ba ya mutum ko ba ya hallaka ba hadisin ma na ce yana yana da rauni a kan shi a cikin hadisin amma din aka lika ko da a cikin hadisin yana da rauni aka dauki ma'anar shi za a ga aka yi amfani da hadisan baya da suke nuna mahimmancin addu'a da kuma yadda addu'a yake tasiri game da ihidu wani bala'i za mu go innan maganganun ko innan hadisin suna goya wa wannan hadisin baya مالك وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء آه الإمام ابن قيم كتوى الإمام الأوزاعي الإمام الأوزاعي يا أنبتقوات يا روتو لغا الإمام الزهري لغا عروة عروة ابن الزبير لغا عروة لغا عائشة لغا الله تبتع جريتا كتوى manzala sallama yana cewa inna allaha yuhibbul mulihina fi du'a lalle Allah subhanahu wataala yana son masu naci game da addu'a yana son masu naci wajen yin addu'a duk wanda zai zo yana addu'a to kuma yana naci yana naci ya ya ya ake cewa ya tabbata akan wannan addu'a ya tsaya kullum yana tsawo Allah to Allah yana son wa'annan mutane shi yasa zamu gani Allah subhanahu wataala hadisin Abi Hurairah da yake nuna cewa Allah subhanahu wataala yana san kowa wannan sama tamu ta duniya idan dare ya raba yake cewa Allah da kanshi zai san kowa yana tambaya ina mai san kaza a bashi ina mai neman gafara a bashi ina mai san kaza a bashi kenan kaga dan a nuna Allah yana san wanda za su tambaye shi shi ne ma yake yake tambaya ina mai neman kaza ina mai neman kaza ina mai san kaza a bashi to kaga wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana san wanda suka zama suna da addu'a musamman wanda suke naci wannan hadisin shi ma yana da karauni ko kuma imam imamu albani yana cewa hadisi ne wanda yake mawdu'i ba to amma dai ko da hadisi ne mawdu'i za mu ga cewa in dai a babi ne na addu'a bal ma Allah yana son ba wai wanda zai yi naci akan addu'a wanda zai yi naci akan wani abu da ya zama to na kwarai ko wani aikin kirki to Allah yana san irin wannan mutane ka san haka ne aka aka ta ga wannan babu to wanda yake da wanda yake da naci a kan ba zai iya shiga ko da ce wannan hadisin ya ya ya ya cewa bai inganta ba sannan aka dauka kuma umuma adda kaga abu ne wanda Allah yake san shi adda Allah shi ne ya umarni a goke shi to kaga wanda kuma ya nace akan abun da Allah ya yi a kan abin da Allah yake so a mushi to kaga wannan shi dole ne Allah Allah subhanahu wataala ya mutu yana san shi yasa Allah yake san masu ihsani masu ihsani shine wajen sune wa'inda in sun yi abin ba ya san kai gaya wajen yin wannan abu kaga Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina muslimin a wani waje wallahu yuhibbul muslimin to kaga tunda Allah ya san masu ihsani to haka yana ga cikin ihsani shi ma yi tabbata ko toga cewa ko naci akan addu'a mutum ya tsaya ya nace saboda a lokacin duk lokacin da mutum yana nace akan addu'a to ya samu yaqinin Allah zai amsa mishi sannan kuma ya samu yaqinin cewa da ake cewa wanda yake roƙon wannan zai bashi wannan abu kaga kenan a lokacin nan babu shakka kuma ya zama yana da niyya sadika yana da kuma himma mu'assira malai yake cewa fi kitabiz zuhd li imami ahmad an qatada qala قال المو قال الموروك ما وجدت للمؤمن لا ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه لعل الله عز وجل أن ينجيه مالك تشوى وفي كتاب الزهد haka nan dai a cikin littafi na azudu na al-imamu ahmad an rawaito daga qatada katada yake cewa al-mawud mawud haka yake ko anan haka yake a wuce ko yake cewa ma wajadtu lil mu'mini masalan illa rajulan fil bahri ala kashaw yake cewa ban samu wani misali ba wanda za a iya buga ma mu'mini misalin wannan game da yaƙini ko game da nuna mahimmancin addu'a ban samu wani misali ba wanda zan buga mu'mini shi ce ce kawai sai wani mutum da na gani ko a ce sai wani mutum wanda ya zamanto yana kan teku yana kan teku sannan kuma yana kan kashewa aka ce kashewa ko a ce wani katako ko ice ko kuma a ce irin irin wannan bato ne yanzu da ake yi da katako to yana wannan yana kan wannan kashewa ɗin da Allah ga tekun wannan yana so ya hallaka shi yana so ya turmiya to a lokacin nan sai ya tsaya yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana ta kyau sunan Allah sai malaka cewa to la'alla Allah an yuzi an yuzi ai wannan tabbas Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsayar da shi Allah sai ya ɗaukar da shi tunda muka ɗauka kafirai ma kansu idan suka hau jirgin ruwa sai ga halaka ta zo ya suke su ma addu'a suke yi ko a lokacin nan Allah sai ya sai ya tsaya falamma ya ga ta fa'iza wasu da turki da awu ba sai Allah ya ce kuma falamma da jahu kenan ka gwamna nuna cewa an tsayar da su lokacin da suka kiraye Allah shi Allah haka yake maka kiraye shi to yana amsa ma wanda yake raye shi to da haka shi wannan malam yake cewa bai wani misali kawai da zai bai samu wani misali ba wanda zai buga ma mumini shi dan ya gane muhimmancin Allah ko kuma kawai yayi yaqini game da cewa shi Allah aka roke shi babu shakka amsawa yake shine kamar wannan misali mutum ne kawai ya zo shi yana saman yana cikin jirgin ruwa kuma yana kan wani dan katakon shi ko wani ita ita shi ya gashi yana ganin zai durmiya sai kuma ya zamanto yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala kaga ba Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ba yake ba yace ba wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ina amsa ma wanda ina ina amsa ma wanda ya roke ni yayin da ya roke ni to kaga wannan babu shakka akan wannan akan wannan misalin da da wannan malamin ya bada malam ibnu al-qayyim yake cewa faslun fasali na gaba yake cewa min afati min afati du'a yana daga cikin cututtuka na adda afat shine kamar a ce cuta ko a yake cewa a ce wani ita kanta addu'a ma a ce yana daga cikin ko matsalarta kamar yana kamar a ce dai kawai afati du'a cuta ta adda aka ce cuta kamar abin da zai zo ya hana wannan addu'a ta yi tasiri ko ya hana wannan addu'a ta amsu malakatan wa min al-afati allati tamna'u tarattuba athar ad-du'a alayhi an yasta'jila al-'abdu wa yastabdi'u wa yastabdi'u al-ijabati fayastahsar wa yad'u ad-du'a wa huwa bi manzilati man wa huwa bi manzilati man badara budran aw garasa garasan faja'ala yata'ahadahu wa yasqiyahu falamma istawda'a فلما استبدا كماله وإدراكه تركه وعمله malaki cewa yana daga afati na addu'a wanda yake hana a samu asar a samu gungun wannan addu'a din malam yace an yi sa'ajil al'abdu bawa ya gaggauta ya wuce dogawa wajen yana roƙon Allah kuma yana dogawa kawai shi so yake a mashi abu sha yanzu yanzu yanzu yanzu yana wuku yana ce ka wannan adda hayar ina yi wa ina ganin shiru yana lamarin koya ne to kaga wannan wannan gogawa ce to wannan malam yake cewa yana daga cikin afa yana daga cikin cuta ta addu'a sannan ko ba wa yanzu da ganin jinkirin wannan adda shine wa yastabdi wa yastabdi yanzu da ganin jinkirin wannan addu'a yana ganin kai wannan amsawa ba ta yi jinkiri ba har yanzu Allah bai amsa ba to a lokacin nan kuma a lokacin nan kuma fayas dahsar lokacin nan kuma mutum sai ya yanke ya babu wannan addu'a a sai ya yanke ya babu wannan addu'a saboda ƙarshe dai in yi amyayyayyayye ya gaba a samu ba to bari ne to wannan kuma yana daga cikin abin asalin shi ba kuma wanda ya sa kai amsa mashi wannan addu'a dogawa ce ne gaggawa ce ne lalle Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a kai tsaye babu shakka shi sa zamu ga annabawa daga sun roke shi zamu ga duka tarihin addu'o'in annabawa da suke daga sun roke shi annabi annabi wannan annabi Yunus ko ke cewa rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahim annabi ayyub annabi ayyub anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin to duka ne ga addu'ar addu'ar da annabawa suka yi sai ga Allah ya yayi da ake cewa yayi ya ya biyo jumlar Qur'ani an biyo jumlar ta baya da fa fa ta fujaiya ko kuma ake cewa fata at-taqib wanda yake nuna amsa wani abun go nan da nan Allah ya amsa ya Allah kace fasta da mun Allah haka ma annabi Musa da ya roki Allah wajen Fir'auna game da halaka Fir'auna yake mu yake cewa me yake cewa ala qad ujibat da'watukum fastaqim to haka za a ga annabawa da sun roki Allah kai tsaye Allah ya amsa musu Allah ya nuna cewa da yin wannan addu'a ma kawai haka Allah ya amsa musu to dan haka shi gaugawa shi kan kan shi cuta ce wata take sawa idan mutum ya yi addu'a ba za a amsa mishi ba inda a ce tsayawa yi kawai Allah subhanahu dole Allah subhanahu zai amsa mishi sannan kuma idan muka dauka akwai bambanci kamar yadda muka ce akwai bambanci da wanda kullum yana kan yana kan addu'a ya tabbata kan wannan addu'a da kuma wanda shi kuma kawai sai bukatar shi ta taso kaga ai ba guda bane da wanda shi kullum kawai a ko a matsala ko a matsala ba ko akan addu'a yake da kuma wanda a shi kawai he bukata ta taso to ba da zai zo musu kamar yadda manzo ya ce ta'arruf ila ta'arruf ila Allah ta wasa ya ayyuka fi shari'a sannan Allah ya ce wa amman huwa qanitun ana alladhi sajada wa qa'ima yahdaru al-akhirata wa yura rahmata wa misalaka ta qul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ai baka hada ba da wanda zan to shi kullum a tabbace yake akan abu da kuma wanda zai zo shi kawai a yanzu ne zai zo ya tambaya wannan tambayar da Allah zai amsa mishi Allah zai amsa mishi amma dole ne sai ya haɗu da jarabawa sai an jarraba shi sai an gwada wani ta an ga da gaske ke ko ba da gaske ke ba a yanzu aka bashi wannan abin gobe ya dawo wani Allah ko kuma hallo yau ta bukata sake dawo shi kuma wanda kullum yana wajen kullum yana wajen kaga shi ne ga ya daga hannu Allah subhanahu wataala sai waiwaye shi ya amsa mishi to malaka cewa kaga arshe shi wannan mutumin fa yastahsan sai ya yanke ya bar wannan addu'a wa yad'u du'a ya yaba wannan addu'a ko kana ya ɗaukar shi ba ya sa hasan shi ne sai ya gajiya shi ne ya gajiya ya yanke wannan addu'a waye da addu'a ya bar wannan addu'a ya ce to shi kuma wannan misalin shi kamar wanda wa huwa manzilati min bazara bazara kamar wanda ya zo ya shirka wata kwaya ce a ƙasa auga wasa garasa ko ya dasa wani abin dasawa wani ice faja'ala ya ta'ahadahu sai ya tsaya sai ya tsaya yana yana saurara yana saurara wannan kamar ya tsaya ya naci shine ya ta'ahadahu ya lazumci wannan iccen wai su iya kullum yana shayar da shi kullum yana shayar da shi in gona ce ma kullum yana kewaya ya yi noma ya je ya mai ya yi toro har yana zuwa kewaya ga abin da ya faru abin da ya samu da abin da da da to a lokacin nan falan mastabda kamalu lokacin da wannan iccen da ya shirka jinkiri ya yi jinkiri wajen cika shi ya yi jinkiri wa idrakuhu da kuma ya gariska ya kai ya kai na ke cewa yadda zai cika yadda zai kama jikin shi wa ahmalahu kawai sai ya bar shi kaga tarakahu akan tarakahu wa ahmalahu sai ya bar shi kawai sai ya yi banza da shi to kaga wannan ai bai ci wannan amfanin ba to shi saboda me yasa saboda shi abun ya zo gaggacin amfani ne sai ya yi kawai yanzu ka zo kayi shuka ne shuka wannan ta zo kayi noma kayi maimai kawai hatsi ne ake so ya dan mutu yanzu na kawai ya karye shi jinkiri ba a yi ruwan kwana ne kawai ya ka da mana wannan ba ta yi ba kawai kai wasi da wani ko mutane yi kawai bayan ka ta yi bayan kwana biyu ko a samu ruwa ya kawai su zo su jika wannan kayan gona ka kenan kai ka ta yi kuma wannan amfani to haka misalin wanda wanda yake addu'a yana gaugawa ko kuma yana ganin yana ganin jinkirin wannan amsawa ƙarshen ta kawai shi ma sai lokacin amsawar tashi ya zo kawai saboda wannan gauga da yake kawai sai yanki saboda shi yana ganin ka ya kamata a samu sha yanzu biyar ruwa to kaga in ya gaba samu wannan abu ba kawai sai sai dayya ban wannan shi kuma bayan ya tafi kuma a lokacin ne Allah subhanahu zai amsa mishi wannan abu to kuma lokacin da za a amsa ya zo shi kuma bayyana to haka shi ma misali wannan wanda ya wannan shukar lokacin cin amfani ya zo kuma bayyana ya bar wannan abin da ya shuka malik ita fi sahih al-bukhari min hadith abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yu'addib yaqulu da'awtu falam yustajab li manzo Allah sallallahu alaihi wannan hadisi na abi hurairah yake cewa yustajabu yustajabu li ahadikum ana amsa ma ɗaya muku idan ya roki Allah wannan Allah yana amsa wa Allah ne ya alƙawarin cewa duk wanda ya roki zai amsa mishi to sai manzo Allah yake cewa malam yu'addil in dai bai yi gaugawa ba amma duk lokacin da ya gaugawa to Allah bai amsa sai manzo Allah yake cewa shi ne gaugawa shi ya kulu da'udu fa lam yustajab li na roka amma ba amsa mani ba na roka na roka ba amsa mani ba to kaga wannan gaugawa kenan to duk wanda yi wannan to kuma yanzu ya haramta ma kanshi mustajaba a cikin wannan addu'a da yi malik ta fi sahihi muslim anhu aka nan dai a cikin littafin al-imam muslim daga abi hurairah manzo Allah ya ce la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa أقول إلى يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى فلم أرى يستجيب لي فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عنه
ايه ايه بلى shine anhu an abi hurairah a cikin mala yake cewa haka nan an rawaito a cikin sahihi muslim anhu daga dai shi abi hurairah kuma yake cewa manzo Allah yana cewa la yazalu yustajabu lil abd bawa ba zai gushi ba ana amsa mishi addu'a ba zai gushi ba duk in ya wuce Allah Allah yana amsa mishi duk in ya wuce Allah Allah yana amsa mishi malam yada bi ismin matuƙar dai bai yi addu'a ba da abin da ya shahi da zini in dai ba zini ba abu ne da zini yake roƙo ba ya zo bai na roƙon abu na zini kuma ya ce Allah ya amsa mishi aw qabi'atin rahimin ko kuma yana roƙon abin da zai sabbaba mishi ya yanke wani zumunta ya ce Allah sa su yi wada da wani ko kaza ko kaza dai abin da ya kawai za a samu wata matsala to wannan shi ma idan yayi ba za a amsa mishi ba saboda addu'a wani abin da yake hannun su jawa ya shiga in manzo Allah yake cewa malam ya sta'dil matsare bai gaugawa ba kuma bai yi addu'a da wa'annan abubuwa guda biyu ba abin da ya shayi zani ko abin da ya shayi yanke zumunci in dai bai yi addu'a da shi ba to wannan za a amsa mishi in dai bai gaugawa ba qila ya rasulullah sai sahabbai suka ce manzo Allah wa mal isti'jal to menene gaugawa ya manzo Allah ya ne zamu mu gane cewa bawa yayi gaugawa sai manzo Allah ya ce ya qulu da'utu da'utu bawa yazo ce na roka na roka amma falam awa yastijfalam ala yastajibu li ban na ganin cewa Allah ya amsa mu na roƙa na roƙa amma ban na ganin cewa Allah ya amsa mu kaga a lokacin nan manzo Allah ce fa yastahsara inda zalika a lokacin nan sai ya kusa ya gashiya ya yanke daga wannan addu'a shine ya yanke daga wannan addu'a wa yad'u du'a kuma sai ya bar addu'a kaga a lokacin nan ya ma kanshi daga shi ma irin wancan irin wancan na gaban ne wanda shi ma sai da cin amfani ya zo shi shi ma kuma sai yanke وفي مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم فلم يستجب لي a cikin littafi na muslim na al'imamu ahmad daga hadisin anas dan malik anas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yazalu al'abdu bi khairin bawa ba zai gushe ba yana cikin alkhairi na addu'a addu'ar da yake Allah yana amsa mushi ba zai gushe ba yana cikin wannan alkhairi na mustajaba malam yasta'di matsar dai bai yi gaugawa ba qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah kai fa yasta'di to ya ne za a yi a gane cewa yayi gaugawa qala yaqulu qad da'awtu manzon Allah yace shi wannan bawan zai ce qad da'awtu na wuki ubangiji na ai qad da'awtu rabbi akum na wuki ubangiji na falam yastajib falam yastajib li bi amsa mini ba to wannan shi ma yana daga afatin du'a kamar yadda ibnu qayyim yace wannan yana daga cikin abin da yake hana a ga asal sannan kuma bayan abin da muka gani na jiya da malam yayi bayani abin yana daga da yayi bayani cewa akan daga cikin mawani'id du'a shine kaga yayi magana akan cin haram da kuma abin da ya shafi zalunci to ka hada hadda wannan shi ma daga cikin abin da yake hana addu'a ta amsu sannan ka hada shine hadda yin addu'a ta zinihi ko yin addu'a ta sharri ko yin addu'a akan abin da ya shafi a nake cewa yanke zumunci to duka wannan yana daga cikin afatik du'a yana daga cikin abin da yake hanawa a ga asalin wannan addu'a mutum zai zama shekara da shekaru yana ta addu'a amma bai ga wannan sakamakon ba saboda ya bai cika ko saboda an samu wani abu da yake hana Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wannan addu'a a fasali na gaba malam yake cewa faslun wannan fasali ne wani fasali zai bayani malam yake cewa awqatu ijabati du'a malam yace lokutan na amsa addu'a kamar yadda muka sani akwai lokuta wanda shari'a ta nuna cewa akwai lokuta wanda Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'a a wannan lokacin wanda in dai ba wa ya addu'a a wannan lokacin to koma abu da take Allah subhanahu wata'ala zai amsa mishi in yi addu'a kai tsaye a wannan lokacin saboda lokaci ne wanda Allah ya bude ko shi a wannan lokacin yana amsa addu'o'in bayan shi malam yake cewa wa idza jumi'a ma'a du'a hudur al-qalbi li kulliyatihi ala al-maqlub wa sadaqa waqtan min awqati al-ijabati sittati malam yake cewa idan aka hada idan a hudumul qalbi shine halautawar zuciya halautawar zuciya ma'ana kawai aka ta halautawar zuciya shine mutum ya zaka cewa kamar ya halarto da zuciya shi lokacin da yake wannan addu'a ya san abin da yake ba wai yana yana yana shi yana cikin masallaci yana addu'a amma kuma hankalin da zuciya tashi a wani waje yana tun yana wani lissafi shi da kuma ya daga hannu ya Allah a a lokacin da aka samu a halattun wasu ce shi ya san abin ya san cikin abin da yake sai ma yake cewa idan hudurul qalbi aka hada shi da addu'a yake cewa ko a ce wa idza jumi'a ma addu'a idan aka hada tare da addu'a hudurul qalbi shine halattun wasu ce bi kulliyati akan kuma gabaki ɗayan shi zuciyar ta mutum gabaki ɗayan ya ya halauto da wannan zuciyar tashi alal matalubi akan abin da yake nema mana akan abin da kake nema ka halauto zuciyarka sannan kuma ka sa yakinin cewa in ka roki Allah Allah subhanahu wataala zai amsa maka kamar da hadisin jiya kamar yadda hadisi ne manzo Allah ce kullu Allah wa antum muqinun bil ijaba kana da yakinin cewa ina roƙon Allah kuma Allah zai amsa mini kaga ana an samu hudul qalbi sannan kuma akan abin da kake roƙon kawai ka san cewa Allah in dai aka roƙe shi Allah yana amsawa to kai ma ka zauna kana roƙon shi a lokacin nan akan wannan abin da kake so malai yace sannan kuma wasadafa waqtan min awqatil ijaba sannan kuma yin wannan addu'an ya dace aka samu dacewa da wani lokaci daga cikin lokutan da ake amsa addu'a lokutan da in mutum yin addu'a ake amsa akan wannan lokacin shine ma nace min min awqatin ijabati sitta daga cikin lokuta guda biyar wanda in bawa yayi addu'a a wannan lokacin Allah subhanahu wataala yana amsa mishi to in an addu'a ta hadu ga lokacin mustajaba ne sannan kuma an samu hudurul qalbi adal maqdubi an samu halautar zuciya akan abin da mutum yake nema malai ce to wannan ga inda ya kai wannan shi ake cewa khabar in can ƙarshe yake cewa wannan mutumin la ya kaji bari bari mu kwanta malaka ta wa huwa to zai ambato zai ambato nan daga cikin lokutan da ake amsa addu'a ne shi da awqatul ijaba yake cewa wa huwa al-thuluth al-akhir min al-layl shine kashi uku na dare na ƙarshe dare idan aka idan aka kasa shi uku to ɗaya daga ciki ɗayan kuma na ƙarshe da za a ce dare yana farawa da tun daga yanzu ko misali ƙarfe bakwai ko ƙarfe bakwai in ka ɗauka zuwa asuba awa ne za ka samu to wannan awayin aka sa su uku to wannan kashin na ƙarshe lokacin kaga wannan lokacin lokaci ne ma kamar da muka faɗa hadisin abu yanzu lokaci ne wanda Allah subhanahu wataala yake san kowa wannan sun fito ya rubuta tambayar mutane ina mai san kaza a bashi sai kuma yace inda al'azan lokacin da ake kira sallah wajen kira sallah lokacin da ake kira sallah shi ma lokaci ne na mustajaba lokaci ne da in mutum ya adda Allah subhanahu wataala yana amsa mishi malam ce wa bainal azani wal iqama da kuma tsakanin kiran sallah da iqama wannan hadisi ma yazo manzo Allah ke cewa al-du'a bainal azani wal iqama la tuwal idan mutum yayi addu'a tsakanin kiran sallah da ta da ikama to shi ma a wannan lokaci ba amsa ba mai da afwan ba mai da addu'a shi ma lokaci ne na amsa addu'a ni ma da cewa idibaru salawati maktubati da ƙarshen ko a ce bayan salloli da wajibi bayan salloli na farilla anan akwai abin da ya kamata mu lura wasu suna ganin cewa kawai dan an samu wasu suna yin addu'a ta jama'i a bayan sallah to wasu ya kwari ma kawai kide su gore samu na addu'a bayan sallah ka gani kawo wannan ya ga cewa kuskure ne bisa da addu'a a bayan sallah akwai ta akwai addu'a a bayan sallah bal ma yana daga cikin yana daga wajen mustajaba wadda wajen da ake ganin daga mutum addu'a Allah subhanahu wataala yana amsa a cikin addu'a da kuma a bayan a cikin addu'a a cikin sallah da kuma a bayan sallah amma ba wai ana magana wanda suka yi addu'a akan jam'i ya ke ce addu'a ta jam'i da ake yi ba eh shi wannan ana iya cewa lalle ba a samu shi ba a ce a yi addu'a ko ta yin umaru ni addu'a ko akan wani abu ko mu ga cewa akan ta kaza ko akan ta kaza ko akan ta kaza ko yi kuma a shafa amma ni wannan a tsaya kowa yayi addu'a ya wuce abin da yake so wannan babu shakka Allah yana amsa ko kun ma a ce wani wani abu ya zo shi an samu wani abu ya da ake cewa wata wata hadisa ta sauka sai ku haɗu ku yi addu'a lokacin nan tunda waje ne na amsa addu'a amma ba yana nihin cewa wani ma za a gani astaghfirullah wani za a gani ko tasbihi ma wayya tasbihi ma to na sunnan ma da aka ce ayi wayya yi saboda idan ka a ce ko mutum ya zauna yana yana yana lafiya kaga wannan fi sabilillah wannan ya kamata a nika malaki ta wa imamu salawat al-maktubat wa inda suqud al-imami al-minbar yawm al-jum'ah al-minbar da kuma lokacin da liman yake hawa minbar lokacin da liman yake hawa minbari ranar juma'a mala ce hatta tuku da salatu tun daga hawan shi har ya kare sallah in zalika yawm da wannan rana to shi wannan mutum ne na addu'a mala ce wa akhiru sa'ati ba'da al-asr sannan kuma da karshen ai sa'a ta karshe bayan la'asar bayan la'asar na ranar juma'a bayan juma'a sa'a ta karshe kafin rana ta fada ka dauka kamar ka ce ka da ƙarfe zuwa shidda to wannan shi ma lokacin addu'a ne amma nan ne malam ya kawo shine wajen liman ya hau mimbari da kuma shine lokacin sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a gunan hadisai ne guda biyu suka zo wanda an samu cin karo da juna wasu wani hadisin ya nuna a maganar yake cewa a ranar juma'a akwai wata sa'a akwai wani lokaci ba a samu bawa ba ya yi dace yana addu'a a wannan a wannan lokacin to sai Allah subhanahu wa ya amsa mushi to hadisai suka zo wajen lokaci wajen ayyana ita wannan sa'a kusa hadisai sun ce shi ne lokacin da neman yake a wannan gari daga neman ya hau min bari an zuwa san kashe zuwa ƙari sanar da shi ta wannan ajiyar addu'a amma hadisi ne zo sai nuna cewa a wannan sa'a tana nan shine sa'a ta ƙarshe bayan la sa'a ta ƙarshe kafin ma da rana kuma wannan shi ne magana da ta yi da ta yankin jayi kenan wancan magana ce manzuriya a wannan magana ta cewa wannan lokacin na gada juma da ake neman shi yana zaka da faɗa rana ne to shi ne magana da ta yi malamin suka rinjaye malam ya ce wa sadafa khushu'an fil qalbi sannan kuma wannan addu'a da za a yi shi ya dace aka samu dacewa aka samu khushu'an fil qalbi akwai tsoron Allah akwai kaskantar da kai a cikin zuciyar mutum lokacin da yake wankisara bai na ya dai rabi sannan kuma akwai karaya shine mutum ya nuna shi ba kowa ba ne ya zube a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa zullallahu da kuma shine kaskanta zuwa ga Allah wa tadawwan da kaskantar da kai ne haka nan wa riqatan da kuma tafsasawa shine tafshi mu tafshin zuciya tafshin hali to dukan aka samu wannan malaki sannan kuma wastaqbala da'i alqiblata sannan kuma ya fuskanci alƙibla wa kana ala faharata sannan kuma ya zama tunar da hara a wannan lokacin yana da alwala wa rafa'a yadayhi ila Allah sannan kuma ya daga hannun zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malaji sannan kuma wa bada bihamdillahi wa sana'a alaihi sannan kahin ya fara addu'a ba kawai ya ja zai ba kawai daga ya zauna ce Allah ba ne a sai ilmu muqaddima ai sai an yi magiya yanzu ko Ismail ya zo yana son wani abu kuma wani kime bai ne yana son wani abu a ne ka ga yana dan yi muqaddima sai wanda na dan wannan ne to to da haka shi ma dole sai ya yi ilmu muqaddima shine ma da yace wa bada bihamdillah sai ya dan gabatar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wa sana'i alai da kuma yabo zuwa ga Allah thumma sanna bis salati ala muhammadin abduhu wa rasuluhu sannan kuma ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce sun maqaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar haka nan hallu kafin bukatar tashi to ya tuba ya istighfar ya tuba kafin ya ce Allah ina son kaza a kamar neman tuba kawawa tuba ga Allah ga wani laifi da ka aikata sannan kawawa gabatar da istighfar malai ce sun madakhala ala Allah sannan kuma kai tsaye kawai sai ya shiga wajen Allah ko sai ya shiga wadda bukatar shi wanda ya ce sannan kuma a lokacin nan wa'alaha alayhi fil mas'ala ya tsaya ya naci ya naci ya naci kwarai wajen kokan wannan abin da yake malam ce wa tamallakahu ya ya ya tsaya ya ya ke cewa ya nuna soyayya ya maimaita wannan jannan ka ne wannan hoto ya nuna soyayya ya nuna soyayya sannan kuma ya ratayu da wannan addu'ar da yake shine ya nuna wata mallaka shine ya nuna soyayya ya da Allah subhanahu wataala wa da'ahu sannan ya roƙe shi ragabatan wa rahbatan yana mai kwaɗan abin da Allah zai bashi sannan kuma yana furgitin wani laifi da ya kasa ka Allah kawo shi da shi ko yana tsoron azabar Allah subhanahu wataala sannan wa tawassala ilayhi bi asma'ihi sannan kuma yayi tawassuli zuwa ga Allah shine yayi tsani ya nemi neman tsani ko neman wasida tsakanin shi da Allah da da sunayen Allah da kuma sifofin Allah wa tauhidi da kuma kareto Allah subhanahu wataala wa qaddama bayna yaday du'a'ihi sadaqatan sannan in ma san samu ne kafin yayi addu'a ya gabatar da wata sadaka ya samu yayi sadaka mal yace fa inna hadha du'a lalle to wannan addu'ar a wannan hali la yakadu yuraddu abadan wannan ba zai ma yiwu ba a ce a maida shi har abada bai ma kusa ba a ce a maida wannan addu'a a wannan hali har abada wannan kawai malam kamar yana ba garanti ne na samun mustajaba kaga anan malam bayan yayi magana a sakan ya bayan yayi magana akan lokuta na istajaba lokutan da idan ba waye addu'a a wannan lokacin Allah subhanahu wataala yana amsa mishi akwai kuma lokutan wanda bai wadi ba shi lokacin saukar ruwan sama lokacin saukar ruwan sama shi ma an nuna lokaci ne wanda idan mutum ya addu'a a wannan lokacin shi ma mustajaba ne kamar yadda muka wadi shi a bulago shi ma bulago alawa ce ta mustajaba to haka ka da malam yau iwa'in nan waje sannan kuma idan zai fara addu'a za mu ga hadisai wanda za su zo suka nuna haka a idan zai fara addu'a ya gabatar da yabo zuwa ga Allah ya gode ma Allah ya yi salati ga manzo Allah sannan kuma ya yi istighfar ya tuba kafin wannan addu'a sannan kuma ya yi naci ya yi naci kwarai wajen yin wannan adda to shine wanda ce to in yayi haka to la ya kadu ya gadu wannan bai kusa ba a maida mishi wannan adda ta shi har abada mala ce wala siyama إنسادفت الأدية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مزنة الإجابة ما ليتي بل ما إذن أكسى مداتي yasa aka samu dace da addu'o'i wanda manzon Allah ya bada labarin cewa wannan addu'o'in waje ne na tsammanin ijaba akwai addu'o'in da manzon Allah ya hudi wanda zamu ga su wanda zai kawo su cewa idan bai ba waye da wajen addu'a ya yi hudi wannan addu'o'in to Allah zai amsa mishi to kaga yanzu bayan ya ya ya taho na sifofin sannan kuma sai zo yayi addu'a ya roki Allah da waɗannan sunayen ko da wannan abubuwan da manzo Allah ya ce in aka roki Allah da wannan sunayen to Allah zai amsa aw annaha mutadamminatun mutadamminatun bismillahil azam ko kuma wannan addu'in sun umshi sunan Allah babba shine shine ismullahil azam akwai addu'o'i wanda manzo Allah ya hudi yace suna daga cikin ismullahil azam to idan mutum zai yi addu'a ya kai ka tari yayi amfani da wannan sunayen ko na addu'in to kaga wannan ya cika duk wani sharuɗa wace ya cika duk wasu abubuwa da ake ganin cewa in dai ya addu'a kuma hallo mu kara kan cewa ya kubuta daga abubuwan da suke hana amsa mashi addu'a dole sai an hana shi ya kubuta daga abubuwan da suke hana amsa mashi addu'a kamar zalunci kamar cin haram kamar kuma gaugawa don ko kuma addu'a da zunubi to kaga wannan koda ya tatta koda inda inda bai kubuta daga wannan abubuwan mutu koda ta daga wannan abubuwan to wannan musajamar ba za a same ta a lokacin da aka san ta ba malai ka cewa fa minha to yanzu malam zai ambato zai ambato wa'annan addu'o'in ne wanda manzo Allah ya malaba cewa wannan suna daga addu'o'i wanda ake tsammani ko ake tabbatar ake ake da zato na rinjayen cewa in dai mutum roki Allah to Allah zai amsa mishi manzo Allah ya ce fa minha yana daga wannan addu'o'in ma fi sunani wa fi sahih ibn hibban min hadith abdullah bin bughayda an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad malaka cewa fa minha daga cikin wannan addu'o'in an samu su wanda suka zo a cikin littattafai na as-sunan littafai na sunan su ne a sunan al'arba ko kuma almisana cewa idan aka ce littafai a sunan shine kawai littattafan da aka yi su a bisa abubuwan fiqhiyya wanda aka je wasu akan abubuwan fiqhiyya akan babuka babi na fiqh a zo a fara da tahara a zo a yi magana akan sallah a zo a yi magana akan alwala a zo a yi magana akan yake cewa abin da abin da shaidi haka fiqh to wannan suna ke ce ma as-sunan wa bi sahih sannan kuma yau abin da shayi a haka wa fi sahih ibn hibban sannan kuma da hadisan da suka zo a hadisin ko da ya zo a cikin littafi na al-imam ibn hibban amma anan suka ce aka ce as-sunan kawai aka yi shi aka kyale to ana ne as-sunan al-arba as-sunan al-arba shine sunan abi dawud sunan ibn majah sunan nasa'i sunan tirmidhi idan aka sashi a cikin sunan ba da kashi akan jami'a ba maliki da hadisin abdullahi ibn buwaida daga baban shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana addu'a wannan mutum a cikin addu'a shi yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa qala sai manzon Allah ya ce laqad sa'ala Allah بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم من ذا الله دي wannan mutum yayi addu'a ya ji wannan yabo zuwa ga Allah yake cewa ya Allah ina roƙonka ina mai shaidawa babu abun cancanta da bauta sai kai kai ne makaɗaici kai ne abun nihi da bukata wanda kuma kai ne wanda baka aiwa ba a yi ba sannan baka da wani tamka lokacin manzo Allah da yi sai ya ce wannan ya roki Allah da sunan da idan aka roki Allah yake badawa ya roki Allah da sunan da idan aka roki Allah yake badawa wa iza du'iya bihi ajaba idan kuma aka roke shi da wannan sunan kai tsaye kawai yake amsawa in dai ka zo Allah to ka ka faɗi wannan sunan to ka roki Allah da shi anan Allah zai baka idan addu'a ce ma ka mushi ka ka kai a lokacin nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka a wani lafazi ya a wani lafazi manzo Allah ke cewa laqad sa'alta Allah bismi al manzo Allah ce wannan mutum lalle ho ka roki Allah da sunan shi babba kasa akwai ismullahi al-azam kamar da muka ce wanda wannan da aka bada da aka bada labarin cikin kissa annabi Sulaiman wasu malamai suna cewa Asim bin Bar'a ya sunan shi shine wanda annabi Sulaiman da ya umarta a kawo shi gadan wannan mata akan waye waye zai iya bayan annabi Sulaiman ya aika mushi ya aika musu afwan cewa su musulunta to ya suke shawara cin ya fashi za su yi ko ya za su ko kaza to suna wannan taraddudin ne a ƙarshe kuma suka yanke cewa za su zo da annabi Sulaiman su sallama ko su zo ne shiga me zai faru to an ji labarin suna hanya sai kuma annabi Sulaiman yake so ya ƙara nuna mushi mai ya ƙara nuna musu matsayin shi ma akwai komi shi annabi ne sannan kuma ga mulki ga ga ga ya kita ga arzin mulki sai ki so a kawo mishi wannan ganan da aka wannan ganan to shi aljini ya iya kilimi mun shi da duka maji din shi da zai yi shi ne abin da zai iya da ya kawo wannan ganan a wuri daya shi ne kawo wannan ganan a wuri daya annabi sulaiman ga wannan ai bata lokaci za a yi kawai ana ya ka samu wani wanda aka ci qala ladhi indahu ilmun min al-kitab shi sai ce kawai zan kama ganan ka yanke zai ta yi kawai yanzu in dai haka kahin in dawo ko garan gashi na yau kayi kawai zai ka cewa kahin lumwa shi mai kawai an kashi ma zai kawai Allah ce balan ma ra'ahu mustaqirran illa kawai annabi Suleiman kawai yana ajje kawai ganin shi imtawar shi kawai sai ga gana a gaban shi shi ma abu ya tasa mashi yadda yake annabi ne to amma abu ne tsohon tashi to amma dai ya fahimci cewa wannan wata baiwa ce ni ma ce Allah ne ya mushi a lokacin da sai kuma ya gode ma Allah to kaga wannan ismullahi al'azam yana daga cikin tattauna da malamai suka yi suke kawo sunayen da shi wannan mutum ya karanta za mu ga hadis za mu ga daga cikin sunayen da aka kawo domin Allah ya ce ma wannan mutumin sa'alata Allah bismihi al-azim lalle kan roki Allah da sunan shi babba shine ismul azim malai ce wa fi sunan وفي وفي السنن وصحيح ابن حبان ايضا حكى من دي اتكل لتفين السنن da kuma sahih littafin sayyidina al-imam ibn hibban yake cewa dai an rawaito daga hadisin Anas dan Malik da Allah tabbata gare shi yake cewa annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ya zama to yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa yana tare da manzon Allah jalisan wani lokaci yana tare da manzon Allah yana zamne yake cewa sai aka samu wa rajulun ga wani mutum yusalli sai aka ci karo ga wani mutum yana sallah sun mada'a wannan mutumin a cikin sallah shi sai ya addu'a fa qala sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dhan jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده نعم مالك يتوى أتكين حديثي ناس دم مالك أنس wani lokaci ya kasance tare da manzon Allah suna yana zaune to sai aka katari kuma ga wani mutum yana sallah a masallaci kenan to wannan mutumin a cikin sallar shi ko a tsayin sallar shi sai yake addu'a a wannan addu'a ta shi sai yake yi karanto wannan addu'a da ya karanto wannan addu'a sai manzo Allah ya ce manzo Allah da yi wannan addu'a sai manzo Allah ya ce wannan ma laqad da'allaha bismihi azim lalle wannan ya roki Allah da sunan shi babba allazi idza du'iya bihi ajaba sunan da in aka roki Allah Allah yake amsawa wa iza su'ila bihi aqa sunan da kuma aka rubuta Allah Allah yake badawa na'am bala yace wannan hadisan guda biyu Imam Ahmad ya rawaito su a cikin littafi na Muslim sani malam Muhammad ko yau ya lokacin namu ya isa na ga mun shi ne lokacin da muke wannan to da kana zami a nan ko to ba to da kana nan insha Allah ta'ala idan gobe da izinin Allah sai mu dora inda muka ga insha Allah sai mu ayyar na ga minti hamsin ne ake minti hamsin hamsin da suke kuma yanzu an ya zo shi wallahi wasu wannan dan ne su a wanda suka ce su yi su suka fi za su hau yawa wasu dan ne su sun ce litinin